الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan domin ci gaba da karatu littafi na bulugul maram muna fatan abin da za mu faɗi daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin kitabul jana'is kitabul jana'is ma'ana gaba mai bayani akan hukumce-hukumcen gawa a jiya ina tsammani duk abin da ya shahi sallah ta gawa mafi yawancin shi mun yi bayaninsa yau hadisan da za mu tashi wanda za su nuna muna abin da wasu daga cikin addu'in da ake mamamaci da kuma yadda ake turbuɗe mamaci bayan an turbuɗe shi kuma mai ake yi da ladabin shiga makabarta wannan su ne hadisan da a yau za mu gani insha Allah mali ce za mu tashi hadisin auf bin malik hadisi na 465 mali ce wa an auf bin malikin an karbo daga auf dan malik radiyallahu anhu Allah ya dada shi kala ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala janazatin wanzan Allah ya yi salla akan wata gawa fahafistu min du'a'ihi sai na haddace daga addu'arsa Allahumma gfir lahu warhamhu ya Allah ka ji kansa ya Allah ka gafarta masa ka ji kansa wa afihi wa'fu anhu kai masa afuwa ka bashi lahiya kai masa afuwa wa akrim nuzulahu kuma ka girmama masabkinsa wa wasi' mudkhalahu kuma ka yalwata mashigarsa waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad ka wanke sa da ruwa da kankara da raba wa naqihi min al-khataya kuma ka tsabtace sa daga kurakurai kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas kamar yanda ake tsarkake horaran kaya daga kazanta wa abdilhu daran khairan min dari ka canza masa gida wanda yake gidansa alkhairi wa ahlan khairan min ahli da kuma iyali wanda suka hina sa alkhairi wa adkhilhu al-jannata ka shigar da shi aljanna wa qihi fitnatal qabri kuma ka tseratar da shi daga fitina ta kabari wa azaban nari da azaba ta wuta rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin kina wannan hadisin auf yake cewa ya haddace daga cikin addu'o'in da manzo Allah yake akan gawa wannan addu'ar wannan sai nuna cewa manzo Allah wata ran yana mi yana bayyanawa a ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'o'in da ake a asirce ko wasu ibadu da ake a asirce wataran yana bayyana su don saboda sahabbai su sani su san da ana yin su kamar yadda wataran umar yake zakuwa ya bayyana mai yake da suna suratul fatiha a cikin sallah kamar yadda mu gani a can wataran kuma sukan zo su bayyana bismillahir rahmanir rahim dan mi dan saboda mutane su san da cewa ana mi ana karanta wannan kenan babu lahi wataran limami wanda yake babban limami wanda jama'a suna ɗauka da gare sa sosai wata ran ya zan ɗan bayyana wasu abubuwan da ake ɓoyewa kawan bismila kawan basmala kamar yadda al'imam ibn al-qayyim ya tattauna wannan mas'alar abin na abin da ya shahi me yake da suna bayyana bismillah a cikin sallah inda ya kawo ruwayoyi wanda suka nuna wasu daga cikin sahabbai suna bayyanawa to sai dai mafi yawancin ruwayoyin ba su inganta ba to dan saboda ya hada dalilan da suke nuna ɓoyewa da dalilin da suke nuna bayyanawa sai ce to kenan yana da kyau liman wataran ya zan bayyana bismillah da a'udhu billahi ma an gane da kyau ko dan saboda mutane su san da cewa ana karanta su ana karanta su a cikin sallah domin wanda ba a mishi bayani ba bai san ana karanta bismillah ba tunda me yasa ba shi ana fara bayyanawa alhamdulillahi rabbil alamin amma ina ana bayyana wataran wataran sai ya san da cewa eh tabbas ana karanta su wannan hadisi na nuna wannan addu'ar ana karanta ta ga mamaci yanzu wannan azar inda za a karanta ta wani wuri ya kamata a karanta ta raka'a ta uku ko kuma raka'a kabara ta uku ta hudu ta uku don me yasa yauwa sai ka ce don saboda addu'ar akan mamaci kawai take an gane da kyau ko babu wanda ya shiga a cikin nan ne gawar ita kadai ce amma da za a ce Allahumma fil lana warhamna to a wannan mutane da ya sun shiga kenan wannan ita addu'ar ta kumshi mamacin ne kawai Allahumma fil lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu har zuwa karshe jayyid kenan mun samu nau'i daga cikin addu'o'in da ake ma mamaci a raka'a ta uku a kabbara ta uku malai ce wa an abi huraira ta radiyallahu anhu kala daga abu huraira allah da shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idan salla ala janazatin idan yana salla akan wata gawa ya kulu yana cewa allahumma fili hayyina wa mayyitina ya allah ka gafarta ma wanda yake rayanmu da kuma wanda yake mace daga cikinmu wa shahidina wa ga'ibina da wanda ya halarci wannan sallar da kuma wanda ma bai halarce ta ba shine ma'anan wa shahidina wa ga'ibina wa saghirina wa kabirina da karaminmu da babbanmu wa wa zakarina wa unsana da maccenmu da namijinmu Allahumma man ahyaitahu minna ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga cikinmu فأحييه على الإسلام كراية دشي أكم مسلنشي ومن توفيته منا دو وند كما كدوكي رايوار شدغا تكمو فتوفيه على الإيمان دو كدوكي رايوار سا أكن إيماني اللهم لا تحرمنا أجره يا الله كدك حرم تامنا لا درسا معنى لا در أي لا در ونسل دمك مسا ولا تدلنا بعده sannan kuma kada ka batar da mu bayansa muna musulmai mu koma kahurai ko abin da ya kama da haka rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wal arba'a da marawaita hadisin nan guda hudu wannan addu'ar kun gani ta kumshiwa ta kumshi kowa da kowa kenan inda ya dacewa a karanta ta shine raka'a ta nawa eh kabbara ta nawa kabbara ta ta uku inda ce raka'a inda sallar gawa ce kawai ku tai ba ma sai ma sai na ce muku kabbara ba tunda ita ce maimakon maimakon raka'a wannan shine kenan jayyid don saboda ita addu'a ce wadda ta kumshi kowa da kowa kenan wannan addu'o'in guda biyu ko su mutum ya haddace sun ishe su sallar gawa sun ishe mutum sallar gawa duk wani alkhairi da ake nema wannan addu'o'in guda biyu sun kumshe sa hadisi na gama yake cewa wa an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah ya ce idza sallaitum ala al-mayyiti idan kuka yi sallah akan mamaci fa akhlisu lahu du'a to ku kyautata masa addu'a shine ma'anan fa akhlisu lahu du'a ku kyautata masa addu'a rawahu abu daud abu daud ya rawaito wannan hadisin wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta sa wannan hadisin kenan umurni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna ashe sallar gawa ba ta yi in ba an yi addu'a ga mamaci a cikinta ba malici wa an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce asri'u bil janaza ku yi gaugawa da gawa kun ji Hausa ko ku yi gaugawa da gawa fa in taku salihatan idan ta kasance ta kirki ce fa khairun tuqaddimunaha ilayhi to alkhairi ne za ku kai ta a gare sa wa in taku siwa zalika idan kuma ta kasance kishiyar haka fa sharrun tad'unahu an riqabikum to sharri ne za ku jiddawa daga wuyoyinku muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kina wannan hadisin yake nunawa istihbabu al-isra'u bil janaza wannan hadisi na mustahabbi ne ana so a yi gaugawa da gawa a je a kai ta masabkinta manzo Allah ya faɗi illa ya faɗi dalili in ta gari ce alkhairi za ku kai ta shi yasa ya zo a wani hadisi ma manzo Allah ya ce in ta gari ce in ta in ta gari ce za su ce qaddimuni qaddimuni ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni in ta sharri ce ko kuma sai ta ce mi ya wailata aina tadhabuna bi ya kai cona ina za ku da ni ina za ku da ni domin yana ganin bala'i ko wannan shine kenan to sai manzo Allah ce ku sauri ku kai ta in muguwa ce domin sharri ne za ku jiddawa daga wayoyinku ka aje sharrin nata ya shahe ku wannan shine kenan Allah kai muna mai kyau a hadisi na gaba da yake cewa wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya da shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man shahidal janazata duk wanda ya halarci gawa hatta yusalla alaiha har sai da aka yi mata sallah falahu qiratun to yana da tsuli na lada wa man shahidaha duk wanda kuma ya halarci ta hatta tudfana har sai da aka turbude ta falahu qiratani to yana da tsuli guda biyu na lada qila aka ce wa mal qiratani yani girman wannan tsulin na lada qala ce mithlul jabalaini al'azimaini kwatamkacin manya manyan duwatsu guda biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wali muslimin a riwayata imam muslim hatta tuda'a fil lahadi ya halarce ta har sai da aka sanya ta a cikin allahad Allah har nau'i na kabari muka ce a gaba za mu yi bayanin shi malai ce walil bukhari aidan akwai ga riwaya ta imam bukhari har yanzu min hadithi abi huraira a hadisin abi huraira man tabi'a janazata muslimin duk wanda ya bi gawar wani musulmi imanan wa ihtisaban dan imani da neman lada wa kana ma'aha ya kasance tare da ita hatta yusalla alaiha har sai da aka mata sallah wa yufragha min dafniha aka kare turbude ta fa innahu yarji'u bi qiratayn to lalle shi zai komo da tsuli guda biyu kullu qiratin mithlu jabal uhud kowanne tsuli kwatamkacin dutsen uhud wannan hadisin yana bayanin falala da ladar da ke tattare da halartar sallar gawa da kuma turbude ta idan mutum ya je aka yi sallah yana da tsuli guda na lada idan ya je har aka turbuɗe yana da tsuli guda biyu ashe sai nuna yana da kyau idan mutum ya je ya yi haƙuri har a turbuɗe wannan gawar don kada ya makansa a wannan asarar domin mafi yawanci tahiya turbuɗe ta ya yi wahala a kan sallah domin sallah da an yi shi kenan an kare amma turbuɗar sai an yi tahiya idan aka je ma sai an yi tsaye a cikin rana ana jiran a gyaggyara ramu ana jiran a turbuɗe a wani lokacin kuma a yi addu'a to shi yasa kenan yana da kyau mutum idan ya san wannan ladar yayi kokari ya amfani da ita kada ta kubuce masa yana da kyau lokaci zuwa lokaci mutum ya je a makabarta ko da a ce baya da kowa ya je kawai don saboda yayi sallah ga wani ya bi gawar tasa kawai don ya tara wannan ladar akwai su daga cikin mutanen kirki da na gani wanda haka suke yi za su ta yi ba su da kowa makabarta kawai za su zo su zamna cikin irin honan da ake zama suna jiran a kawo gawa akwai wanda ma na sani su malumai ne idan suka je inda wata ran zaka ga an kawo gawa a rasa wanda zai sallah ah bismillah bismillah shikenan shi sai ya shige an gane da kyau ko wannan shine kenan to dama irin wannan idan ka gani cewa akwai wanda in sun shiga ba za su iya ba abin da ya alkhairi shine kai ka shige amma in ka san akwai wanda suka iya to nasu su su kawo nasu shi ya alkhairi amma in babu to kai ka shiga in ka iya amma in suna da to su ya kamata su gabatar da wanda wanda ya dace su masu gawar wannan shine kenan dai aha sai hadisi na gamala yake cewa wa an salimin daga salim an abihi daga ma'aifinsa radiyallahu anhu ma Allah ya da su annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lallai shi shi salim kin ya ga manzon Allah wa ababakar da abubakar wa umar da umar wa hum yamshuna amamal janaza suna tahiya a gaban gawa rawahul khamsa marawaita hadisin nan guda biyar suka rawaito sa wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa wa a'allahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya illanta sa wa ta'ifatun da wasu daga cikin malaman hadisi bil irsal akan cewa hadisi ne mursal an gane da kyau ma'ana maganar sahabi ce sahabin ma'aifinsa ne ya gani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana sahabin ya rawaito daga ma'aifinsa ne akan cewa shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar wa hum yamshuna idan aka ce hadisi mursal wa mursalun minhu sahabiyyu saqat na sha ga muku aka ce akwai marasilus sahaba akwai kuma marasilut tabi me yake da suna tabi'in to marasilus sahaba suke cewa maqbulatun hadisin sahabi wanda yake mursal ana karban sa domin ko da a ce bai ga ko da a ce hadisin ba daga manzon Allah kai tsaye rawaito sa ba to tabbas ya rawaito sa ne daga sahabi shi kuma sahabin tabbas shi ya gawa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan hadisin hasan ne a karshen dai magana hadisi ne hasan abinda wannan hadisi yake nunawa shine ashe wanda suke tahiya a ƙasa gaban gawa ake so su shiga ba bayan ta ba an gane da kyau ko tahiya gaban gawa amma kishiyar wanda suke akan abun hawa malamai sun tayi akan abun da wanda suke akan abun hawa su bayan gawa za su tsayawa wanda kuma suke tahiya a ƙasa ina za su shiga gabanta za su shiga an gane da kyau ko a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gawa a ƙasa ake dokanta to akwai wanda suna hawa abun hawa to su wanda suke hawa abun hawa baya suke tsayawa wanda suke a ƙasa su kuma suna tahiya gaba sai gawar ta zamanto ina ta zamanto tsakiya ƴan ƙasa sun sa ta gaba ƴan tsaka sun ƴan ƙasa sun shiga gabanta ƴan sama sun tsaya a bayanta wannan kenan shine sunna idan ana tahiya da gawa a ƙasa jayyid a hadisi na gamma da yake cewa wa an ummi atiyyata radiyallahu anha qalat daga ummu atiyya Allah ya dada ita ta ce nuhina an ittiba'il janaiz an hana mu bin gawa wa lam yu'zam alaina sai dai ba a tsananta hanin akan mu ba shine ma'anan wa lam yu'zam alaina muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisi na ɗaya daga cikin babban dalilin malaman usul akan abin da suke cewa akwai nahyu karaha akwai nahyu tahrimin suka ce hani ya ka suka so biyu suke cewa dai al'asulu fin nahyi yaqtadi tahrim asali idan manzo Allah ya ce kada a yi abu ana nuhin menene haramun ne sai suka ce illa bi qarinatin tusrifuhu min at-tahrimi ila al-karaha sai idan an samu wani dalil da ya nuna cewa a wannan hani ne ba wannan hani ba na haramun bane hani ne na makruhi mutum kada yi shi yake alkhairi an gane da kyau ko kunga anan tace an hana mu bin gawa sai tace walam yu'zam alaina sai dai ba a tsananta hanin ba akan mu an gane da kyau ko kenan sai nuna hani kala biyu ne akwai hani akwai abin da in an hana ko kuka yi ba za ka samu zunubi ba amma da ka bari shi alkhairi akwai abin da in an hana ka in ka yi to yana nuna ka shiga a cikin zunubi ka yi laihi an gane da kyau ko gashi sahabiya ummu atiya ta gane wannan an hana mu bin gawa sai dai ba a tsananta hanin akan mu ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa to malamai su tattauna tace an hana su sai dai ba a tsananta hani ba kenan sai ta nuna mi ya halatta su je amma kar su je shi himi sai ya alkhairi to in suka yi suna samun lada in suka yi suna samun lada a suna samun lada mana za su samu lada an gane da ke ku to sai dai a ce da kada su je tare da sun yi niyyar tahiya za su samu lada hiyar da sun je kin an gane da ke ku wannan shi ne kenan jayyid in suka yi za su samu lada amma sai dai kada su yi kin shehi alkhairi wannan shi ne ya sha bamban da ziyarar makabarta nan bin gawar aka ce kama an ɗauko gawa an yi mata sallah za a je kai ta makabarta mata su ma su je to shine aka yi makruhi amma ziyartar makabartan shi ma shi kun babu lahi zamu gani shi a nan gaba amma ga gawa an ɗauko a ce ga mata sun rako gawar wannan shine ake ce makruhi ne makruhi ne su je amma in sun je za su samu lada amma da ka su yakin shi ya zaman towa alkhairi wannan shine kenan akwai abin da malamai suke cewa khilaful aula yana shiga ababi na khilaful aula ma'ana mutum yayi sabanin abin da ya dacewa an gane ko wannan shine kenan jayyid a hadisi na gaba yana daga cikin abin da yasa aka hana mata bin gawa don saboda zuciyarsu da take da abin ga ko take da rauni sosai ko ko da yake ba kowace mace ba akwai zuciyar da namiji ma hita tausai shine wani wani malami daga cikin malaman Nijira yake cewa yana bayani akan mace ta zan yanke ragonta da kanta take ya ce ga sunan sun iya yanka maza amma ba su iya yanka rago ba ya ce su zan yanka rago yalla ko su zan yin tausan maza mazan da suke yankawa to wannan shi ne kenan jayid ba a jima ba nigeria kullum mafiyanci da dauya ka ga an yi wata baka ji an ce wata mace mata kone mijinta ko kuma ta yanka shi ko kuma ta yi jinga da yan daba sun halaka shi yanzu haka kwanan ga ina ganin wata jarida ta nigeria wani namiji ne ba matar shi bashi na ta yi kasuwanci ta yi sana'a yanzu sai ta salwantar da kuɗin sai tambayar ta kaka ne tana iya waye da niyyar ma ya bar mata ne amma tambayar ta kawai da wai a ya ya bata ji daɗin wannan ba sai ta yi shinga da 'yan daba su tare shi su kashe shi to allah ya sa dai ya tsira amma dai sun mishi rauni sosai to daga baya ne da aka kama yaron suka ce ai matar shi ta sa su kashe shi yanzu shari'ar da ake ciki kenan an gane da kyau ko sannan kuma ya zo ne labarin na karanta shi ma ajiya wai wasu 'yan daba ne suka shiga tana iya shi wannan almara ne to da yake ana a cikin karatu ana so a dan zan bude wani babi haka na istiraha sai a wuce gaba labarin ya bani dariya amma kuma akwai wa'azi sosai a ciki kenan barawu ne suka shigo a cikin gida da suka shigo a cikin gida suka kwashe komi da komi daga mata da mijin suna tsaye da bindigoginsu bayan sun tattara komi sun aje na kuɗi abinda suke bukata za su tahiya da shi sai barawan babban barawan sai ya rike bindiga ya ba mijin ya ce ka kashe wannan matar taka ko kuma in halaka ka ka kashe ta ko kuma kai in kashe ka sai ya rike wannan bindigar da ƙarshe tunani ya ce a ce sai ya ce sai dai su kashe shi ba zai kashe matar shi ba ya ce aha ya ce to ke amshi ki kashe shi ko mu kashe ki tana muka yana muka mata bindiga ta ce sai tun bubuwar shi ta halba tana halba a shi ba ka tushe ashe feji ne dan daban ya mata ya ce to gashi mu dama dama mu ko to ga wadda ita da yanzu kashe kama za ta yi suka tahiyar su suka bar su yanzu yanzu a cikin matsala yanzu da Allah namiji yana zama da ita shi bai kashe ta ba amma ita kuma wannan yan daban yan daban sun cike yan daba wannan shine kiran wannan shine kiran ai na ji sai ma kwambace ma yan daban ma da da ita jayyid muttafaqun alaihi to shine sai suka sai suka aza point d'interrogation in kai ne yanzu wannan matar ya zaka da ita jayyid mala yace wa an wa an abi sa'id radiyallahu anhu daga abu sa'id Allah ya dada shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce idza ra'aytumul janazata idan kuka ga gawa faqumu kutashi faman tabi'aha wanda kuma ya bi gawar aka je za a turbuɗe ta fala ya jilis kada ya zamna hatta tu da'a har sai an aje ta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa Wani hadisi me yake nuna muna mashru'iyatul qiyam ko inda ru'yatil janaza kenan ana so mutum ya tashi tsaye idan ya ga gawa ta zo to anya ko wannan hukuncin ya ci gaba bar mu ga hadisi nan gaba malai yake cewa kenan ina tsammanin bai kawo wani hadisi ba akwai hadisin da ya zo daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar tashi in aka kawo gawa baya tashi amma da in aka wuce da gawa yana zamanai suna tashi an gane da ke ku to sai zamanto wannan hukunci mansuhi ne an shahe shi hadisin da ya zo da karshe shine nasikh wannan shine kenan kenan wannan sunnar yanzu ba ta aiki sunna shine in ka gawa ka zauna warka to sai in motoci an gane da ke ku masu tsayawa su ma sunna ne a ba sunna bace sai idan ya kasance ana tsayawa ne dan a ba mi dan a ba motar damar ta yi sauri ta wuce to shi kuma wannan za a ce sunna ce sun yi daidai in sun tsaya ne dan su bata mi su bata hanya ta wuce wannan shine kenan kuma wannan haka shehi dacewa dan manzon Allah ya ce asri'u bil janaza ai gaugawa to kinnan saboda ku bata hanya yana da kyau ku tsaya sai ta wuce kamar yadda ake ma ambulance ko wannan shine kenan kenan wannan hukuncin babu shi sannan kuma sai wannan na na kada ku zamna sai an aje ta to ita wannan sunnar tabbatacce take za mu gani a hadisi na gaba ita wannan sunnar haka take in aka kawo gawa an aje ta sai kowa ya zamna jayid wa an abi ishaq daga abu ishaq anna abdullahi bin yazid lallai abdullahi bin yazid adkhala almayyita min qibali rijlai alqabari ya shigar da mamaci a gehen a ɓangaren ƙawahuwa a ɓangaren ƙawahuwan mamaci wa ƙala sai ce hada mina sunna wannan yana daga cikin sunna akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wannan hadisin me yake nuna ashe sunna shine lokacin da za a sa mamaci a cikin kabari a harasa ina a harasa cinai in an sa cinai sun shiga sannan sai a sa ɓangaren kai shi yasa za ku gani ma a kabarin bangaren ne rami ne ake yi a ɗabi'ance ma ko ba a ce haka ake ba haka nan ma ne dole za ku yi tunda su cine bangaren su kwarkwaro ne ake yi rami ne ake kenan dole sai an zura wancan sannan sai mi sannan sai wancan kan ya daidaita da da muke da suna da ramin wanda aka yi na kabari ya daidaita da ashakku ke in ashakku ne amma in illa ne shi wannan kuma me yake da suna shi babu matsala ana iya azura shi kai tsaye shiga amma dai bangaren kawahu ake so a sa sannan abin ga ya ce wannan yana daga cikin sunna to sannan wajen sa gawa me ake faɗi shine bismillahi wa ala sunnati rasulillah an gane da kyau ko bismillahi wa ala sunnati rasulillah bismillahi wa ala sunnati rasulillah haka ake so wanda suke sa gawan su haɗi wanda suke sa gawan suna sa gawan suna haɗi wannan shine sunna dai kama hadisin na ashe kuna ya sauri malai cewa an ibni umar radiyallahu anhuma daga ibnu umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah ya ce idza wada'tum mautakum fil quburi idan kuna sanya mamatanku a cikin kabari faƙulu ku ce bismillahi wa ala millati rasulillah a wata riwayar wa ala sunnati rasulillah bismillahi da sunan Allah muke sa wannan gawar wa ala millati rasulillah da kuma akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisin wa abu dawud da abu dawud wa nasa'i da imamun nasa'i wa sahahahu ibn hibban al'imam ibn hibban ya inganta sa wa a'allahu dara kutuni bilwakfi sai dai imamu dara kutuni ya ilantar da shi akan cewa hadisi ne mawqufi ma'ana magana ce ta ibn umar ba ta ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam jayyid hadisi ne ingantacce an rawaito a wata riwayar manzo Allah ya faɗi wata riwayar ibn umar ya faɗi dukkan su inganta kenan wannan hadisin yana nuna ga sunnar da ake faɗi yanzu ko idan ka zo yin sa gawa ba abin da ake ce la ilaha illallah la ilaha illallah kalmar tana da kyau amma sai dai ba wurin ta bane an gane da kyau ko kina wannan baya da asali wannan wannan bid'a ne ana la ilaha illallah allahu akbar a ba haka ake ba bismillah wa ala sunnati rasulillah wa ala millati rasulillah wannan shine sunna idan kuka yi wancan ba za ku samu lada ba abin da kwaɗi ya yana da kyau amma sai dai ba wurin shi bane domin so da yawa mutum zai cewa idan ya kirkiro wani abu sai ce ai abin yana da kyau a yana da kyau amma dai ai ba a ce a yi shi anan ba to shine abin da ake nihi la yaqbalu Allahu min al-amali al-amal la tuqbalu illa bil ikhlasi wal mutaba'ah dole sai kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yace ai abun wannan shine kenan mala yace wa Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya dada ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce kasru azmil mayyiti karya ƙashin mamaci ka kasrihi hayyan kamar karya shi ne yana raye rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin bi isnadin da isnadi wanda yake ala sharti muslim akan sharadi na muslim wa zada ibn majah al-imam ibn majah ya ƙara min hadisi ummi salama a hadisin ummi salama radiyallahu anha fil ithmi a wajen zunubi sai dai wannan riwayar ta ƙari wannan ƙarin bai tabbata ba abin da ya tabbata shine kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan karya kashin mamaci kaman karya shi ne yana raye ma'ana wannan hadisi me yake nunawa a gawa ana girmama ta kamar yadda ake girmama ta lokacin take tare da ruhinta ma'ana mutum yana raye bayan ya mutu duka ana girmama shi shi yasa daga cikin karramawa da Allah madaukakin sarki ma dan adam shine in ya mutu a turbude sa ko ba musulmi bane baya halatta mutum ya mutu a rasa wanda ya turbude shi malamai suka ce da za a ce kahuri ya mutu a rasa wanda za su turbude shi to gaba ɗayan mutanen gari sun shiga a cikin laihi ko kahuri ne sai an turbuɗe shi wannan shi ne kenan domin a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yi yaki da aka yi yaki ba a ce to bari a bar gawawakin su nan shikenan dan rishin daraja a tattara su ake a turbuɗe yanayin turbuɗiyan wannan shine ba a ce dole ga abinda dai ake so a mi a dai binne su an gane da kyau ko wannan shine kenan a binne kenan wannan shi nuna girmama da musulunci ma dan adam a rayuwarsa da kuma a bayan mutuwarsa kenan bayan karya kashinsa yana daga ciki shine shine zaginsa mutum ya mutu ka zage shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma hamilu kada ku zage matattu domin su sun riga sun je abinda sun sun je a wajen abinda suka aikata in ka zage su yanzu kai ne kake cikin laihi su shi kenan sun kare kenan baya dacewa zagin mamata in ba irin wanda yake da suna shi kan shi musuluncin ba ya shara'anta mana da mu zage su kamar irin su gawa irin an ambaci fir'auna sai ka ce mi alaihi la'anatullah Allah ya ƙara nauyin ƙasa an gane ko wannan shine kenan kamar irin su wanda suka yi suka shahara da zalunci a tsakanin musulmai kuma har suka mutu da zalunci misali a ce George ya mutu ko Bush ya mutu aka ambaci Bush kuma an tabbata akan kahurci ya mutu babu lahi ku ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa wannan shine kenan amma musulmi ko da a ce fasiki ne baya dacewa ka zage shi bayan ya rasu shi ke inda musulmi ne mamaci ana gigar shi ko ba a gigar shi a ba a gigar mamaci ana yi ko yauwa domin ne gigara zikruka akhaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da yake kyama yana nan ko babu yana duka gigara ne abin da yasa ake ce mata algiba dan saboda mafi yawanci ana yin shi ne bilgiba lokacin da babu mutum bilgaiba lokacin da babu mutum ne ake ambaci aibinsa mafi yawanci shi sa ake ce mata giba amma ko da a ce mutum yana nan zamne kare ka aibanta shi to kana gigararsa ne kana gigararsa ne kenan ko da bayan ya mutu ka ambaci aibinsa kana haɗi da wata niyya ta niyyar ɓata shi to a wani lokacin ka yi gigararsa kenan abin da allah maɗaukakin sarki ke cewa wala ya tabba a dukun ba a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita to kana mi kana shiga a cikin wannan ayar مالك جوا عن سعد بن أبي وقاص دق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الله يدد شياتي ألحدوا لي لحدا كيمني لحد وانصبوا علي اللبن كو لبن نصبا سننكما كو أزا أكن أكينا ميكي سنة اللبن اللبن سنة برغنا كو أزا أكينا برغنا كما سنع برسول الله صلى الله عليه وسلم kamar yadda aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walil rawahu muslim muslim ya rawaito sa walil baihaqi imam al baihaqi a ruwayar sa an jabir daga jabir radiyallahu anhu Allah ya dada shi nahwuhu kan makamancin sa wa zada ya kara wa rufi aqbruhu anil ardi kuma an ɗaukaka kabarin manzon Allah daga ƙasa qadru shibrin daidai gwargwadon shibiri shibiri shine ɗani an gane ko wannan shine ɗani ɗaukaka kabari kenan haka ake so ya tsaya in ya yi sama kai da ya wuce nan amma ya danganta daga hannu ko ni na hannu ɗan ƙarami ne ya samu na wani babba in zai wuce haka nan wannan shine kenan kenan ba a so a ɗauka kabari sosai maza Allah ya taɓa tura Ali ya ce kashe a makabarta duk kabarin da ka gani an ɗaga sa fiye da shibri guda ka rage masa tsawo ka daidaita sa duk kabarin da ka ga an yi ma ado ka lalata adon nan duk kabarin da ka ga an yi gina a kansa ka wargaza ginan nan haka manzo Allah ya umurce sa to shi ma lokacinsa sai ya ce ma ɗaya daga cikin lokacinsa shi ma sai ya tura wani daga cikin ɗalibansa ya ce ya je shi ma ya abin da manzo Allah ya tura shi wannan sai nuna kuskure kamar yadda a kwanaki muka taɓa faɗakarwa akan abin da yake mutane yanzu suke abin ma kaman attakasur ne ake yi kowa yana ganin idan ya mutu idan bai ma mamacin shi wannan ginin da ake ba ya sami shi karo ya sami shi fenti kamar bai kyautata mishi ba alhali wannan cutar da shi ne ma kawai kake yi domin wannan ba abin da zai kara mishi idan ma ya kasance mutum shi ne wasiya bayan ya mutu a yi ma kabarin shi ado to ya aka mishi yana da laihi laihi yana zuwa a wajensa da wannan rubutun da ake yi duk wanda ya karanta sai ka samu laihi duka ai rubutu da ake yi duk wannan baya da baya baya halatta ba a so mutum ya karanta ma wannan rubutun da ake a cikin a cikin makabarta eh sunan da ake rubutawa a eh wannan yawa duka to ban san hadisin ba wai ya ji su malamai suna cewa kallon wannan rubutun da karanta shi yana toshe ma mutum basira na san da dai ya zo a athar akan cewa an hana wannan karantawa amma dai ban wannan na wannan ukubar ban san da ita ba da yake wata ran malamai suna kawo irin wannan dan saboda min babu targhib wa tarhib ma'ana dan saboda tsoratarwa wannan shine kenan yana da kyau yana da kyau a faɗakar da mutane in ka je makabarta sai abin ya ya baka haushi gashi nan mutane sun ɗauki abin yanzu kamar al'ada kuma in ana haka nan za a kai lokacin da kamar yadda na faɗi a can da a ce duk wanda ya mutu ana mishi wannan da tun shekara goma da suka wuce babu wanda za a ƙara turbuɗewa wurin musamman akwai wanda za ku gani sama da ƙasan duka za a sa mishi karo yanzu misali idan wanda kewaye shi ne aka yi ba a sa karo ba a sa siminti a sama ba ana iya a cikin wurin ɗan kewayen a yi rami a sa wani ko to yanzu shi har saman ma ya rufe gaba ɗai kenan ko yanzu kuma ana so a sa wani ba za a iya sa ba sai an hasa wannan karon alhali kuma abin da ba a yi ne kenan wannan kuskure ne da kyau a faɗakar inda dama miki da suna a sa masu makabarta su kula da wannan duk wanda yazo zai gina a hana mishi don makabarta ba taka bace ta kowa ce kowa zai gade ta to kenan in kai hakan ga kenan wasu ba za su samu ba wannan kuskure ne Allah ya sa sako ya isa zuwa ga kunnan ba su wanda ya dace ma video nan da muka yi kwanaki alhamdulillah ta isa wurare da yawa wurare da yawa mutane sun shi akwai wanda ma ba su san da wannan ba sai da suka ji wannan bidiyon domin abubuwa da yawa sai kai ta tsammanin mutane sun sani alhali ba su ma sani ba wannan shine kenan shi yasa kenan inda idan aka ga abu wanda bai dace ba a yi magana tana iya mutane ba su sani ba ne a nan kun ga wannan hadisin sa'ad ne sahabin manzon Allah ya yi mi ya yi wasiya ya ce a yi mishi lahadu kuma a zuba mishi birguna shine alliban allabin birguna kabari kala biyu ne akwai ashakku da akwai akwai allahad ashakku shine wanda muka saba yi anan dan me yasa ake ce mishi ashakku dan saboda idan aka yi babban rami sai a zo a yi wani dan karami a tsakiya to wannan tsagar da ake ita ce ma ashakku da larabci an gane ko ayi babba hausa suke cewa ayi hwalu sai a zo a yi sai a zo a yi sadaka ko ko ko kurya ce sai a zo a yi kurya a tsakiya to wannan shi ake ce ma ashakku allahad shi kuma haka ne shi ma za a yi babban hwalo marmakon a zo a yi rami daga tsakiya sai a yi sha'ina sai a yi sha ɓangaren dama an gane ku to wannan shine kenan sai a yi sha ɓangaren dama sai zaman tumamacin zura shi ne za a yi a ciki to irin wannan shine ake sama birguna mu irin namu wanga ba a sami shi birguna shi yasa ku gani ya ce ami a aza mishi birguna domin ya aza birgunan ne sai a kawo me sai a kawo ƙasa a aza an gane da kyau ko to mu namu nan ne in an yi itace ne ake azawa malamai sun yi saɓani dangane da allahad ne yi muhimmanci ko ashakku wasu ka ce allahad ya yi muhimmanci dan mi dan saboda shi aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce musu a ai lokacin manzon Allah bai nuna haka nan ba abin da ya tabbata ma shine lokacin da manzon Allah ya rasu sai aka tura wajen masu yin kabari to kala biyu ne akwai mai allahad akwai mai ashak an gane da kyau ko aka tura musu ku zo kuma manzon Allah kabari sai aka yi daidai mai allahadu ya riga mai ashakku sai aka ce to kenan wannan shine Allah yake so amawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dalilin shine malamai suka ce wannan shi yahi to amma yanda ake hada shine ya danganta daga wuri idan kasance wuri mai tauri ne sandararren wuri to Allahadu shi yahi wanda za a kwarkwarewa a gehe amma idan kasance wuri ne mai mai tabshi kamar irin namu wajen nan abin da yi shine ayi ashakku shine baya ba zai rizge ba amma ya kai wancan in wuri na tafshi rizgewa zai domin a gaba ce za a kwarkwarewa to idan kasance wurin baya da karhi yanzu da ka taka a wannan bangaren yana iya mi yana iya zurmawa to shi yasa wancan kin shi yahi a wajejen mu da kuma wajejen wuraren da suke da karhi sosai wannan shine kenan na'am eh a wanda ana zura wayan su a tsaye a zura mutum tsaye sannan sai a kwantar da shi a tsaye ake tsayar da shi hakan ga tsaf a ina ka taba ganin shi a ka gan shi a bidiyo to tana yiwa daga wajejensu ne ko kaman kasar tasu ce ba ta yi dole sai haka nan a su al'ada su ce to wannan ba ta musulunci ba ne kenan a tsaye ake sa mutum ga wannan kuskure kenan sarautar ta tsaya kenan ba za a abin gaba to kun ji ta kun ga wannan tsahi ne wani al'ada ce kenan baya da asali baya da ni ban ma taba jin shi ba in ba yau ba Allah ɗaya gari ban ban in ji hausa ko wannan shine na zama na bai ga gari ba kenan mala yace wali muslimin a riwaya ta imam muslim anhu da gare sa radiyallahu anhu Allah ya da shi naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa alqabru manzo Allah yayi hani a ayi ma kabari fenti shine an yujassasa ayi ma kabari fenti a sake masa launi ayi masa launi wa an yuqa'ada alaihi da kuma a zamna a kansa wa an yubna alaihi da kuma a yi gina a kansa an gane da kyau ko ga manzo Allah ya hana wannan akai tsaye gashi nan wan nahyu yaqtadi tahrim wannan shine kenan kun ga wannan abin da muka samu ƙari akai shine mi zama akan kabari ashi baya halatta a zamna a zamna akan kabari ko a gihin kabari zaka gani wata ran makabarta ko ana samun wannan an gane da kyau ko kenan baya halatta zama akan kabari mali ce wa an amir ibn rabi'a radiyallahu anhu daga amir dan rabi'a Allah ya da shi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam salla ala usman ibn maz'un wazan Allah yayi salla akan usman dan maz'un wa atal qabara sai yazo a wajen kabarin sa fajatha alaihi thalatha hathayatin sai ya diba diba guda uku ya zuba akan akan kabarin sa an ga da kyau ya dibi kasa haka ya zuba ya ɗiba ya zuba ya ɗiba ya zuba sau uku wa huwa qa'imun yana a tsaye rawahu daraqutni imam daraqutni ya rawaito wannan hadisin wannan kun ga wata sunna mahjura ko ko da yake su malamai sun dai fantar da hadisin amma dai me yake suna da daga cikin malamai sun inganta sun ce hadisi ne hasan ban san kun gane da kyau ba yanzu an zo a makabarta ana ana liƙe kabarin mutum kai baka samu malamai suka ce hikimar shine kaman kowa ya musharaka a wajen zuba ƙasa kaman kai baka samu helon da zaka zuba ƙasa ba sai ka ɗiba haka ka zuba ka ɗiba ka zuba ka ɗiba ka zuba kai ma ka shiga a cikin me a cikin falala ta mi ta rihe shikin an gane da ke kuma malamai suka ce wannan ita ce hikimar ta samu za Allah yake haka nan ba wani wani gagarbado bane ko kuma wani wani abu ne ake a'a kaman dai kai ma kai musharaka akan mi a wajen zuba ƙasar na? kashi kashi na kashi na gawa eh to kun ji kuma wata wata fatawa ko mu ce wani wani wani ra'ayi wanda ni bayo na ji shi wai aka ce gawa kashin gawa idan ya soki mutum akwai matsalar da yake samu ko yana mutum illa sosai to yakan iya zamanto gaskiya domin asali wanda ya mutu ya zamanto cuta yanayin kashin ya soke ka zai iya cutar da kai to amma a nan ƙasar ce za ka ɗiba ƙasa kuma mafi yawanci da wuya a ce ana gina kabari a samu ƙasa sai can ba a rasa ba domin mafi yawanci kamin a kawo ga yin wani rami ƙasan na mutum sun zamanto ƙasa su ma to shi yasa kenan amma in za a ce idan mutum ya ga ƙasa ya ga ƙasan kenan kada ya ɗiba ko kuma ya ya da suna ya mai da ƙashin a gehe sannan sai ya ɗiba an gane ko asali dai kenan yanda wannan hadisin na sunna ne mutum ya diba ya zuba mutum ya diba ya zuba mutum ya diba ya zuba dan ya musharaka a wajen mi a wajen zuba ma wannan kabarin ƙasa mali yace wa an uthman radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafn almayyit manzo Allah ya kasance idan ya kare turbude mamaci waqafa alaihi yana tsayawa a kansa waƙala sai ya ce istaghfiru li akhikum ya ku neman ma ɗan uwanku gafara was'alu lahu tathbita ku neman masa tabbatuwa fa innahu al'ana yus'al domin shi a yanzu yanzu za a tambaye sa rawahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaito sa wa sahahahu al-hakim imamu al-hakim ya inganta sa wannan hadin sai nuna ashe sunna idan aka kare idan akwai liman a kusa sai ya faɗa wa mutane wannan maganar ku neman ma uwanku gafara domin a yanzu za a tambaisa ku ne ku roƙon masa Allah Allah ya ba shi damar mayar da amsar da mala'iku za su yi masa man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka da wasu daga cikin tambayoyi da suka tabbata a sunna za a mutum a cikin kabari Allah ka ba mu ikon amsa wannan tambayoyin malai ce wa an damrata bin habibin ahadit tabi'in daga damra dan habib ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce kanu yastahibbuna idza suwiya ala almayyit qabruhu sun kasance suna mustahabbantar da ma'ana malamai suna ko kuma tabi'ai suna so suna mustahabbantar da idza suwiya alal mayyiti qabaruhu idan aka daidaita me yake da suna mamaci a cikin kabarinsa wansarafan nasu anhu mutane suka tahi daga gare sa an yuqala inda qabarihi a samu wani ya ce a wajen kabarinsa ya fulan ya kaiwa ne qul la ilaha illallah ce la ilaha illallah talata marat sau uku ya fulan ya kaiwa ne qur rabbi allah ka ce ubangiji na shine allah wa diniyal islam addini na shine musulunci wa nabiyyi muhammadun annabi na shine muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu sa'id ibn mansur sa'id bin mansur ya rawato sa marfu'an mawqufan ya danganta maganar ga me yake da suna ga wani ɗaya daga cikin sahabbai walittabarani shi kuma imamu tabarani nahuhu makamancinsa min hadisi abi umama a hadisin abi umama marfu'an shi kuma ya jingina sa zuwa ga manzon Allah mutawwalan da tsawonsa an gane wannan hadisin wai tabi'ai ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce sahabbai sun mustahabbantar da idan aka turbuɗe mamaci bayan kowa ya tafi sai a samu ɗaya daga cikin mutane ya zo a wajen kabarin mutunan sai ya ce yawa ne ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah yawa ne qur rabbi allah diniyal islam wa diniyal islam wa nabiyyin muhammad kenan kamar yanzu ake koya masa mi abin da zai ce a cikin kabari wannan hadisin bai inganta ba da ifi ne an gane ko har yanzu ko akwai wanda suke yin shi kaga bayan an tafi sai kaga malam ya komo sai bayan an tafi sai ga malam ya juyo baya a wajen ƙauyukan nan suna yin shi ya juyo baya komo a wajen kabari yana maimaita wannan maganar qul la ilaha illallah qul rabbi allah wa dini islam wa nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin bai tabbata ba hadisi ne da'ifi a hadisi na gaba malai yake cewa wa an buraida tabni al-husayb al-aslami daga buraida dan husayb al-aslami radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi da na hana ku ziyartar makabarta fazuruha to yanzu ku ziyarce ta rawahu muslim muslim ya rawaito sa zada tirmidhi imam tirmidhi ya kara fa innaha tudhakkiru al-akhirah domin ita ziyarta makabarta tana tunatar da lahira زاد ابن ماجه الإمام ابن ماجه يا كار من حديث ابن مسعود أحاديث ابن مسعود رضي الله عنه watuzahidu fi duniya kuma tana sa mutum ya guji duniya shine ma'anan watuzahidu fi duniya ai tana sa mutum ya guji duniya jayyid wannan hadisin kenan riwaya ce ta muslim ingantacce ne a can farkon al'amari manzo Allah ya hana ma sahabbai ziyartar makabarta malamai suka ce hikimar da yasa manzo Allah farko ya hana su ziyartar makabarta dan saboda su manta da wannan ɗabi'ar da suke ta in sun je makabarta a wajen kaburburra su yi addu'a suna faɗin wasu munguna na shirka to shi harkar musulunci sai manzo Allah ya hana musu gaba ɗai to lokacin da musulunci ya zamna musu a jiki ya zamanta musu jinin jiki sun saba to sai manzo Allah ya ce to yanzu ku je ku zan ziyartar makabarta an gane da kyau ko wannan hadin sai nuna muna me yake da suna mashru'iyatu saddi dhari'a ma'ana halaccin wani abu wanda yake sunna ne to sai a dan hana shi wani lokaci zuwa wani lokaci sai a me sai a ba mutane izini su yi an gane da kyau ko wannan shine kenan a kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana fa'idar ziyartar makabarta shine tana tunatar da mutum lahira sannan kuma tana sa ya guji duniya amma sai dai ba kowa wannan yake ma tasiri ba sai wanda Allah bai jarabta da kaswatul qalb ba kekeshewar zuciya ko bushewar zuciya in Allah ya kai mu a yau tafsirin da zamu yi za mu ɗan taɓo wannan maudu'in wannan bahasin da nace muku ina yi zan ɗan tsakuro wasu abin ingaye su a cikin tafsirin wanda ba su samun zuwa sai su su kokari su samu audio insha Allah a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki sun makasat kulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ƙarƙashin wannan insha Allah za mu ɗan yi bayani mai ɗan faɗi game da ƙeƙashewar zuciya وعن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبو هريرة الله يددشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي منزن الله لأن زائرات القبور يا لأنتي ماتا ما سزيارة مكبرته أو رواية زوارات القبور ماتا ما سيوان زيارة مكبرته akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya hutar da shi wa sahahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa an gane da kyau ko ba kwata kwata aka hana ma mata ziyartar makabarta ba yawan ziyarta aka hana su yawan ziyarta shi aka hana domin wancan hadisin da manzo Allah ya faɗi zurul qubura kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi ala fazuruha ya shahi maza da mata duka to su mata an makruhi ne su yawaita tahiya ziyartan wannan shine kenan dan saboda har yanzu kaman karancin raunin zuciyarsu yakan iya sa idan suka je a can su yi wasu abubuwan da bai dace ba babban misali shine akan cewa mata suna zuwa makabarta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran manzon Allah sun zo makabarta an turbude wani sun kare aiki sai suka wuce sai manzo Allah ya haɗu da wata mata a kusan wani kabari tana kuka an gane ko sai manzo Allah ya ce mata ya amatallahi isbiri ya ke baiwar Allah yi haƙuri ita ce ilaika anni ba innaka lam tusabbi musibati je ka ba wani wuri dan ba kai bane wannan musibar ta shafa ashe bata san manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam muhallu shahid kun gani a ina ya same ta makabarta bayan wani ya ce ka ta ƙara zuwa makabarta bai ce mata haka ba daga baya da aka ce mata manzon Allah ne sai ta zo tana tana makarkata ta ce ya ma'aikin Allah lam a'rifuka ban san da kai bane lokacin da kai wannan maganar har na maka wannan bakan magana sai manzon Allah ya ce innama sabaru inda sadamati ula shi ai hakuri ana yin shi ne tun karan horko ba sai daga baya ne zaka ce na hakura ba an gane da ke ko lokacin da kaga ba sarki sai Allah ka ce ka hakura ba hakuri kai ba an yi karhinka shi haƙuri ana shi ne tun karan harko wannan shi ne kenan shi ne lokacin na zo wataran ina ɗan bayani akan wani hadisi na ce misali kai ne kana tahiya sai aka halbe ka da kabshu ko kuma daga baya aka ɗaɗa maka mari kana jiyowa kayi haka sai ka gani wani ba samude ne an gane da kyau ko sai ka mai da hannu ka ce a ba matsala to shi ke na yi haƙuri to ba haƙuri ka yi ba an gaye da kyau ko yauwa jiya da za ka yi ba da niyyar haƙuri ba ne za ka daidai ba ne ka gani wane ne maka wannan to wannan shi ne ka yi haƙuri amma in da ma ka je da niyyar karama kina irin wannan da a ce ba ba samude ba ne ka gani ɗan yaro ne ka gani sai ka gani sai ka gami mishi miyau da jini ko wannan shi ne kenan kenan wannan dai yana mana amfanin haƙuri shine kai shi tun karan harko da aka maka laihi ba sai lokacin da kaga uwar bari na ba ko mi shuke cewa jayyid a hadisi na gama da cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an-na'iha manzon Allah ya la'anci an-na'iha an-na'iha ita ce mai koke wal mustami'a da kuma wadda take saurare akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi hadisin da ifi ne an gane da kyau ko amma sai ya tabbata hadisai daban da manzo Allah ya hana ya hana kukan mutuwa ya zo a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai koken mutuwa idan bata bari ba bata tuba ba a ranar alkiyama za a yi mata riga ta wuta an gane da kyau ko tana yawo da ita wai kamin ta shiga mawutar riga ta wuta za ta yawo da ita ame a lokacin da za a sama mutane tufafi kowa zai tashi zindirko akwai lokacin da za a sama mutane tufafi to akwai wanda tufafin da za a samu su akwai wanda za a sama tufafi na kwalta wannan kwalta da mai zahi akwai wanda za a sama tufafi na rigar rigar kazuwa an san kazuwa ko kuraje wannan masu samu ta karta jiki to akwai wanda za a sama wannan rigar akwai wanda za a sama rigar wuta akwai wanda za a sama riga ta me yake da suna wani damko kaman kaman duk dai nau'in shi nau'in kwalta ne wannan shine kenan kenan dai a takaice wannan hadisi na nuna a me yake da suna haramcin koke aka ce koke shine daga murya nan malamai suka ce mustami'a ana nuhin kamar wanda suna zamne suna saurari suna jin daɗin abu domin a lokacin me yake da suna mushrikai sun kasance yana daga cikin abin da yake nuna darajar ka ka mutu a shima ana makuka musamman akwai matan da su aikin su kenan a ɗauko su ta ihu an gane da kyau ko jayyid malai cewa an ummi atiyya daga ummi atiyya radiyallahu anha qalat akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alla nanuha manzo Allah ya dauka muna alƙawalin kada mu yi koke muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa ma'ana lokacin da suka zo mishi mubaya'a wa an umar radiyallahu anhu daga umar Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'adhabu fi qabrihi mamaci ana masa azaba a cikin kabarinsa bima niha alaihi dalilin kukan da ake masa muttafaqun alaihi wa lahuma nahwuhu anil mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu amma anan malamai sun sun kayyade shi da cewa idan mutun shi wasiyar ai masa amma kai baka ce ayi ba kun baka bar wasiyar ayi ba kun baka san da za a yi ba baka hana ba eh ka hana to a wani lokacin ko an yi kuka ba za ka samu laihin komai ba malamai suka ce wanda zai hawa laihi a kansa shine wanda misali yayi wasiya a masa ko kuma a'a ya san da in ya mutu akwai matan da za su yi mishi wannan bai hana su su yi mishi ba har ya mutu to wannan kukan da za a yi masa ana masa azaba ɗaya daga cikin sahabbai wataran ya some yana somewa sai ɗaya daga cikin matayensa ta fara ihu wayyo mu wayyo kanmu yanzu wa zai ciyar da mu irin dai abin da mata suke faɗi yana harhaɗowa sai ce bari tu mimman bari'a min ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na barranta da wadda manzon Allah ya barranta da ita ba ni ba ke tace so me wagga da nayi duk abin da kika faɗi sai an ce mini a haka ne a haka ne misali ta ce wa zai ciyar da mu yanzu kai ne ke kula da mu sai aka ce masa haka ne kai ke ciyar da su an gane da kyau ko domin wa ke ciyar da su Allah mana to haka ne haka ake ce mishi yace duk abin da ke hodi sai an ce mini haka ne abin da ta hodi an gane ko wannan duki sai nuna cewa sai nuna cewa ashe yana da kyau mutum in ya san za a mishi irin wannan kukan yayi me yake da suna yayi wasiya kada a mishi wannan kukan wa an anas radiyallahu anhu qala shahidtu bintan lin nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu na halarci wata yarinya ta manzon Allah ko wata mata ta manzon Allah da ake turbudewa domin ɗiyan manzon Allah mata duk sun rasu suna manya shi yasa kenan da nace yarinya sai nace sai nace mata idan aka ce mace kenan mai dan girma na halarci wata ɗaya daga cikin ɗiyan manzon Allah turfanu da ake turbudewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun inda alqabri manzon Allah yana zamna a wajen kabari fara'aitu ainaihi tadma'ani sai naga idanunsa suna zubar da hawaye an gane da kyau ko shine tadma'ani rawahul bukhari wannan hadisi me yake nunawa ashe hawaye babu laihi abinda aka hana shine mi shine daga sauti a wajen kuka shine aka hana wa an jabir radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil layli kada ku turbude matattunku da dare illa an tutarru sai in kun cilastu ko an tilasta ku sai in kun tilastu zuwa ga yin haka akhrajahu ibn majah ibn majah ya hutar da shi wa asluhu fi muslim asalin sa yana a cikin muslim lakin qala sai dai shi ya ce zajara zajara an yuqbara ar-rajul bil layli yayi tsawa akan aima mutun kabari a turbude sai da dare hatta yusalla alaiha sai an yi masa sallah wannan ita ce riwaya mafi inganci ba wai an hana turbudewa da dare bane a'a an hana a turbuɗe shi da dare ba a mishi ba ba a mishi sallah ba an gane da kyau ko domin ya zo a hadisai sahabbai sun sun turbuɗe akwai wanda aka turbuɗe da dare hatta ma daga cikin magabata na wannan zamani akwai wanda aka turbuɗe da dare yawa da dare ko wannan shine kenan mm ce a wannan shi alkhairi dama asali musamman balle a ƙauye lokacin su da basu da irin wannan firjin da ake sawa kun gani kenan gawa za ta iya ta fara wari kenan shi yasa abin da ya alkhairi ai sauri a tai a turbude ko da daddare ne kenan ba makruhi bane turbude gawa daddare abin da aka hana shi ne a turbude ta ba a mata mi ba ba a mata sallah ba tunda kun ga wannan ita ce riwaya ta muslim wadda mai take suna tahi wacce riwaya ta farko inganci hatta yusalla alaihi ya hana a turbude mamaci daddare har sai an yi masa sallah kenan an yi masa sallah babu lihi aji a turbude shi lokutan da aka hana turbude gawa sune lokutan da aka hana sallah an gane ko lokacin da rana take dagowa sai ta yi da dagowa da lokacin da rana ta zo tsakiya gani nan ko suna kula da wannan sunnar wajen midi haka baka gani ana ana zuwa simecer ba ba ba su ba da wannan dama sannan da wani lokaci lokaci na uku yawa bayan la'asar bayan la'asar sai rana ta faɗi lokacin da rana ta zo faɗuwa ba bayan la'asar lokacin rana ta zo faɗuwa haka kenan a wannan lokutan makruhi ne ko manzo Allah ya hana a turbuɗe matattu a cikin lokutan mala yace wa an abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu qala lamma jaa na'yu ja'farin hina qutila lokacin da labarin rasuwar ja'far yazo lokacin da aka kashe shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace isna'u li ali ja'farin ta'aman ku aikata abinci ku yi abinci ga iyallan ja'far faqad atakum ma yashghaluhum faqad atahum ma yashghaluhum domin abin da yake shagaltar da su ya zo musu Allah sarki kishiyar abin da ake yi an gane da kyau ko wannan ja'far ne ya rasu a wajen gazwatu mu'ta wadda da nasu in ba mu labarin ta ce lokaci bai isa yaƙi ne wanda akwai tausayi sosai a cikinsa to da ya rasu shine sai manzo Allah ya ce a yi abinci a je a kai gidan Ja'far domin abin da yake shagaltar da su daga abincin ya zo musu sai nuna ashe sunna shine mutane su za su yi abinci su kai ina su kai gidan mutuwa ba zo ba a zo gidan mutuwa ba a zauna a cinye musu abinci wannan shine kenan an gane da kyau ko a kauyuka suna wannan sunnar abin da na sani kawai suna wannan sunnar da gida za ka ga inda an yi mutuwa to kowace duwar da za ta zo da da da suna da da yar kwaryarta ko kuma da dan kullinta na kindirmu ko kuma gumba ko kuma hura ko dawo an zo da shi amma a nan ne nan bariki ba a wannan sai dai ku ku zo ku zamna bakin kofa ana ana ci an gaya da ke ku a gabana aka yi gabana aka yi an yi mun wata jana'iza to Allah ya sa mutumin mai dan hali ne matarsa ta rasu Allah ya jikanta mun zo muna zamne an yi daidai lokacin da na zo an kawo abinci an gane da kyau ko bayan an kare cin abinci sai irin kun san duk inda ake, ake biki za ku samu su masu yan baran nan sun zo sun zauna suna jiran su yi profite ko albarkacin kaza kadan gari ta sha ruwa ko ruwan kasko an kara cin abinci an kara cin abinci sai ce me aka samu bayan an kara cin abinci fa yace me aka samu mace aka samu ko namiji sai aka ce mishi Allah sarki an dai rasa ne ba samu aka yi ba aka ce mishi ai mutuwa ce aka yi da sai ya shiru in gani wannan an kware shi to wannan wai me yasa yayi wannan dan saboda abin da ya ga an kawo an ci wannan shine kenan kuskure ne kuskure ne yin abinci a wajen a wajen mutuwa Allahumma sai in ya kasance an yi baki daga nesa shi kuma manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu ya girman bakonsa to wannan su sai a musu abinci amma yan gari bai kamata a ce kun zo kun zauna ba kuna cin abinci an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan sunna shine ku ku yi abincin ku je ku kai ba wai ku zo ku isko abincin ba ku ci wallahi wajen yin abincin nan zaka ga in mata na abinci tunda su mata ba abin da ke birge su kamar a zo ana taro a ce su ne ke kula da harakan abinci an gane da kyau ko alfaharin su kenan to in ka ga yanda suke suke hira ana kaza ana kaza sai ma a manta da mutuwa ce aka yi maimakon mutuwa ta zama towa aziya an koma gigara da ta ce na ce wannan shine kenan wa an Sulaiman bin Buraida hadisi ne wai saura dan mu yi sauri uku ko jayyid mana mu yi sauri mu kare sai mu tsaya da haka nan malai ce wa an Sulaiman bin Buraida an abihi radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum manzo Allah ya kasance yana koyar da su idan kharaju ila al-maqabir idan suka huta zuwa makabarta an yaqulu su ce assalamu ala ahli diyari aminci ga ma'abotan wannan gidan min al-mu'minina wal muslimina daga cikin mumunai da musulmai wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu in Allah ya so za mu isko ku shine lahiquna za mu isko ku nas'alullaha lana wa lakumul afiya muna roƙon lahiya ga Allah maɗaukakin sarki gare mu da ku gaba ɗaya wannan shine kenan aka ce minal muslimina minal mu'minina wal muslimina sai nuna akwai mumuni akwai mi akwai musulmi dama mataki uku ne na musulunci maratibud dinu thalathun na farko shine menene al-islam shine sai a ce musulmi al-iman mumuni al-ihsan muhsini ita ce a'la daraja Allah ka sanya mu daga cikin muhsinun wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madina manzon Allah ya biya a kaburburan Madina mana a makabarta ta Madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai ya huskance su da huskar sa fa qala sai ce assalamu alaikum ya ahlal quburi amincin Allah akan ku ya kuma abota makabarta yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta muna mu da ku antum salafuna ku kun riga mu ne wa nahnu bil athari mu kun muna nan a bayan ku subhanallah muna nan zuwa kun riga mu ne ya sahibi innal hayata thawani وجميع ما فيها خيال فاني وبها السعادة لا تدوم نعيمها wannan shine kenan rayuwa kaman wasu 'yan mintuttuka ne kaman segond ne matsalanta kuma a cikinta akwai wata jin daɗi baya dawama wata ranka ji daɗi wata ranka ji ba daɗi gashi ba za ka jima a cikinta ba kuma ba za ka dawama a cikin mi ba a cikin jin daɗi a cikinta to me yasa mutum zai hihita ta akan lahirar shi bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa mala yake cewa a gaba wani hadisi nuna sunna ne ashe ko ba za ka shiga makabarta ba in ka biya kai musallama ka wuce wancan hadisin da muka gani na addu'ar shiga makabarta ya nuna ashe kahuri ba a mishi addu'a idan mutum ya mutu a kahurci ba a mishi addu'a shi sa ya halatta kirista a mishi rasuwa ka je kai mishi gaisuwa an gane da kyau ko amma sai dai ba za ka mishi addu'a ba sai dai ka hoda mishi kalima ta alhini sannunmu dai sai haƙuri sai haƙuri sannunmu mm, sannunmu shikenan amma kada ka ce Allah ya Allah ya gafarta mishi a'a in kai haka nan to kai hito na hito da wa da Allah madaukakin sarki domin Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta hal abada kuma ka ce ya gafarta to kenan so kake Allah ya tada magana shi an gane da kyau ko wannan shine kenan wanda ba musulmi ba in ya mutu ba a mishi addu'a in yana rayu ana mishi addu'a Allah ya shiryar da shi amma in ya mutu shikenan wannan shine kenan ما ليش وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات kada ku zagi matattu fa innahum qad afdau ila ma qaddamu a wata riwayar ila ma amilu domin su sun tahi zuwa ga abinda suka gabatar abinda suka is suka aikata sun isko sa shikenan kenan tasu ta kare rawahu abu rawahu al-bukhari imam al-bukhari yawaito sa wa rawat tirmidhi an al-mughira nahwahu at-tirmizi ya rawaito daga mughira makamancin salakin qala sai da yace fatu'dhul ahya'a kada ku zagi matattu sai ku cutar da rayayyu me ake nufi ku cutar da rayayyu wannan mutunan ya rasu kuna zagin sa akwai ƴaƴansa akwai danginsa akwai iyalinsa za su yi zahi ko ba za su yi zahi ba za su yi zahi kenan in shi ma bata cutar da shi ba zagin to ƴaƴansa da iyalinsa yana mi yana cutar da su an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid ina tsammani mun kawo ƙarshen babin ko wannan shine kenan babu mun kare da ahkamu kitabul janaiz littafin bayani akan gawa lokaci yayi amma muna yin bada minti uku ko hudu ko biyar dan saboda a kula masu tambayoyi masu muhimmanci na abin da takan iya mummanta na'am ba da abin malaka ya riga ko wasabiqun sabiqun kasanturo wurin ya tafi zamto zamantuwa makabarta eh komi dadewa lokaci za a taɓa yi a kansa
gini akwai gini akwai ginin masallaci ginin masallaci wannan shine aka hana amma gini na wurin zama shi wannan in dai wurin an bar turgudewa kuma ya dau lokaci ana ana zama a cikin sa ana zama a cikin sa na'am alaikum salam atullah na'am Mm. Mhm. na'am mm. to mu yanzu babin abin ga muka ce ko eh eh ya ce a yi tambayar jayid ya zai hudda zakka mu kuma gobe za mu yi kitabun zakat kun ba dole gobe zai hudda zakka ba ko to inda dama gabari gobe sai ba da wannan amsar don saboda kada mu manta da yanzu abin da muke a ciki Hmm? yanzu jayid dan kasuwa ne ko ta jayid tambayar ta zo kai tsaye babu babu matsala ana iya bada amsar yace shi dan kasuwa ne yanzu yana so ya huda zakka ya ne zai yi an gane da kyau ko abu ne mai fadi amma zan takaita muku shi asali ba kowa yake huda zakka ba sai wanda ya cika sharuɗa akwai akwai shurutu almali akwai shurutul muzakki akwai sharuɗa na wanda zai huda zakar akwai sharuɗa na zakar ita kanta to shi ya cika sharuɗan yanzu kuɗin nasa abinda zai huda ma zakka na farko za a diba ya kai nisabi in ya kai nisabi mukaddara ya kai nisabi to shi dan kasuwa ne abinda zai yi da horko dukiyarsa tabbas kala biyu ce akwai tsabar kuɗi akwai kaya to zai kilga tsabar kuɗi a aje su gehe sai kayan shi da yake da ita haja wanda suke a cikin shago a kilga su a kiyasta su kiyasta za a yi a yi kimanta su wannan kayan da suke shago nasa a nawa za su kasance kimarsu yanda yake saida su a wannan lokacin za a kiyasta su adadin abin da suka yi sai a hada su da mi da wancan kudin an gane da kyau ko to sai a hada su a jimilta su a matsayin kima ta kuɗi a wannan lokacin sai a hudda zakka me za a huddawa shine ɗai cikin arba'in shine rubul ushur an gane da kyau ko misali amma kamin wannan idan ya jimilta kuɗin misali a ce an kiyasta da kuɗin da suke aji da kayan da suke a ciki an kimanta su sun yi miliyan biyar to sai ya diba bashin da ake biyarsa ya kai nawa mutai ya kai miliyan guda sai a hudda miliyan guda daga cikin me daga cikin kuɗin sai ya diba yana akwai wanda yake biya bashi to bashi kala biyu ne akwai addainul marjuwul ada akwai dainu ghairu marjuwul ada bashin da kana da tabbacin nan gaba kaɗan ba da jima ba za a baka shi da bashin da baka da tabbacin lokacin da za a baka shi to bashin da kake da tabbacin nan ba da jima ba za a baka shi shi ma za a kilga shi a sa shi a cikin me a sa shi a cikin zakka to mushe yana biyan yana biyar bashin miliyan biyu wanda yana tabbacin za a bashi sunan ga nan nan ba da jima ba to a wannan lokacin sai ya hada da wannan miliyan biyu yayi miliyan nawa shidda tunda an hudda guda a can da ba hudda ba sai ya bakwai ko to shikenan yanzu miliyan shidda nan su zai hudda ma zakka ɗaya cikin arba'in an gane ko eh yan kasuwa kala biyu ne a fiƙihu akwai attajirul mudir sannan kuma akwai attajirul muhtakir attajirul mudir shi ne wanda yake jujuya kayan shi shi kayan shi suna shigowa suna huta a sai da a sai a sai da a sai a sai da a sai kawai misalin wanda yake da alimentation misali yana daga cikin attajirul mudir wanda kayan suna shiga suna huta suna shiga suna huta attajirul muhtakir shine abin da mutum zai so yana ɗaukar tsawon lokaci kamin a sai shi wannan ana sa su a masu sai da gidaje masu sai da motoci an gane da kyau ko masu sai da dabbobi haka manya-manya to irin wannan suna daga cikin attajirul muhtakir to su irin wa'annan ba za su hidda zakka ba sai sun sai da wannan abun misali kana da kare na talla kayi shekara nawa ba za a ce ba duk shekara sai ka sai ka hidda mishi zakka an gane da ke ko lokacin da ka sai da shi sai ka yi me sai ka hudda mishi zakka an gane da ke ko to shi wannan shine kenan kenan irin wannan gidajen da ake da kwai na sai da su wannan ba a hudda musu zakka ba duk shekara ake hudda musu zakka ba sai an sai da sai a hudda musu zakka wannan shine amma attajirul mudir shi wannan duk shekara zai kiyasta duk shekara zai kiyasta insha Allah jaid wannan shine insha Allah muka zo a kitabuz zakat za a ji bayani mai fadi akan akan wannan abubuwan Allah ya so muna fatan inda muka samu daidai subhanallah to aha bismillah na'am na'am ya manta ya mutu a wata ƙasa aka mishi sallah daid in aka kawo gawar daga can an yi mata sallah kuma ga inda za a kata a turbuɗe jayyid ya halatta ya halatta inda ga gawar tana a gabanku ya halatta mun gani a hadisi wata mata an turbude ta amma an turbude ta manzo Allah dan bai samu yi mata sallah ba je a wajen kabarin aka yi me aka yi sallar an gane da kyau ko to kenan da an kawo gawar yana da kyau ya halatta ku yi wata sallah ku je ku turbude ta duk karin falala ce nan za mu dakata inda muka samu ne dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna kenan gobe sai a shirya a zo da calculatrice ko wannan shine kenan in kuma akwai wanda suna shirye to yana da kyau mu yi lista tuzurai ko don saboda duk wanda ya huda zakka shi ya muna mu daura ma tuzuri a aure da ba sun kai kara ta gutu na kara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah